الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wazaru zahirar lifin uturuku ku bar zunubi da yake a fili wa baɗina da wanda yake a ɓoye alani taho wa sirrahu da na bayyane da na ɓoye wal ismu ƙila a zina ismu me ake nufi da shi wasu ka ce zina wato can ne ce wazaru al'amru lil mukallafina yana umartar mukallafai ne min al'insu wal jinni daga mutane da aljanu ruhuwa lil wujubi asali umarni yana fa'idantar da wajabci wajibi ne ku bar zunubi na fili da na ɓoye a wal isu kilar zina aka ce zina ake nufi wa kanar arabu yi hubbu na hu larabawa suna son sa wa kanar sharifu minhu ya sayi min isarihi wanda yake ɗaukaki a cikinsu yana jin kunya daga ya bayyana faifa alhusir sai ya ringa aikatawa a ɓoye wa gairu sharifu la su hayi min zalika wanda yake ko ba maɗaukaki ba ba maɗaukaki ne ba shi baya jin kunya haka fai zuhiru sai ya bayyana fa'anzan lallahu tarimahu zahiran wa baɗina sai Allah ya saukar da haramta shi a zahiri da a baɗini wakila wasu suka ce kullu ma'asiyatin a zahiran lisbi wa baɗina lisbi ɗin ana nufin duk wani abu wanda yake saba wa Allah ne duk wani nau'i na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala lalle ku bari wajibi ne a kan ku cewa lalle ku bari wanda wannan shi ya fi a ce ana nufin komarsa zunubi a haifar zahiru min ha da wanda yake zahiri a cikin kamar zina ko sata da sauran saban Allah da ake da gaɓoɓi na fili walbaɗin kuma wanda yake na ɓoyon kuwa kamar girman kai da ƙulle da hasada da ƙaye da riya da son shugabanci da wani wannan daga saban Allah da ake na zuci wannan fassarar a ce ana nufin kowane sabo shi ya fi kusa ko da yake na farkon tafsiri na farko ya fi dacewa da sabon saukar wannan aya domin koyaushe an fi isina da gamawar lafazin ba da keɓance wasu ba ba wai a sababi ake duba ba zahirin lafazin inna lazai na yaksibuna lisban haƙiƙa wannan da suke aikata zunubi a zahiran aubaɗinan daidai suna aikatawa ne a zahiri ko ko suna aikatawa a baɗini sai zauna da sannan za a yi musu sakayya fi lahirati a lahira za a yi musu sakayya mai makano ya ƙatarifon da abin da suke tsorori da abin da suke aikatawa
ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لينادوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
tubcen da yake sai zauna fi lahirati da sannu za a yi musu sakayya a lahira da azaba madawwamiya idan wanda yake saban Allah yana ganin saban Allah ai daidai ne halan ne ko kuma za a yi masa sakayya da azaba muddata zuwa wata mudda ingwa ya haruju ya fito daga azabar idan ba yana saban bisa halattawa ba kuma ya zama ya mutu ba tare da ya tuba ba wala mi afullahu amma ya zama kuma Allah bai yafe masa ba idan kafiri ya tuba daga kafircinsa wannan za a karɓi tubansa yanke tuban kafiri wannan abin karɓa ne yanke saboda aya ta suratul anfali kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf idan ko musulmi bai aikata zunubi ya tuba wasu suka ce shi ma yanke za a karɓi tubansa wasu ko suka ce a za a karɓi tubansa bisa kyakkyawan zato ba yanke ba yanda mai jawharatu tauhid yake faɗa summa zunubu inda naqismani sagiratun kabiratun fassani minhu almatabu wajibun fil hali wa lan tiqara in ya'ul lil hali lakin yujaddid tawbatan limaqtaraf wa fil qabuli ra'ayuhum qad hitala wa fil qabuli ra'ayuhum qad hitala fahimtar malamai ta bambanta a cikin cewa mummuni mai sabon Allah in ya tuba lalle an karbi tuban nasa ko ko dai ana kyakkyawan zato to wasu suka ce ai lalle an karbi tubansa wasu kuma suka ce a'a ba ba tabbar ne an karbi tubansa ba ana dai kyakkyawan zaton cewa Allah ya karba tuban kafiri wannan shine aka yanke cewa Allah ya karba to in kace me yasa aka samu sabani uhutulifa aka samu sabani a tauban musulmi ba ta kafiri ba tuban kafiri aka ce yanke an karba amma tuban musulmi aka ce a akwai wanda suka ce yanke ne an karba akwai wanda suka ce ba yanke ba ne ana kyakkyawan zato ne dai sai a ba da amsa da cewa rahamar Allah ta rigayi azabarsa ni taubatul kafir da a ce abu ne mai yiwa a ce ba a karbi tuban kafiri ba da sai zama abin dawamarwa a cikin wuta tare ko da cewa rahamar Allah ta rinjaye fushinsa amma shi mummuni an yanke cewa a ƙarshe dai zai ƙare ne a aljanna duk wanda ya fi mummuni duk ma saban Allah da ya to a ƙarshe dai sai ya ƙare a aljanna ko da an masa azaba to da a ce Allah lam ya kabal taubata ho bai karbi tubansa ba wa azaba hu ya masa azaba intiha ba makawa sai ya shiga rahama a ƙarshe gayatu ma hunaka matukar abin da yake wajen cewa za a ce azabar da ake masa dan a tsarkake shi ne azabar da aka yi masa dan a tsarkake shi ne wala takulu kada ku ci mi malamin sallallahu alaihi daga duk wani abu da ba ambaci sunan Allah ba a kansa bi an mata ya zama ya mutu auzu biha lasu gairi ko an yanka shi bisa sunan wani wani Allah wa illa in ba haka ba fa waza ba hul muslimu dabba abinda musulmi ya yanka wa lam yusammi fihi bi bismillah ba a ciki amdan da gangan ne auna siyanan ko da mantuwa fa hu halalu wannan halal ne qala ibn abbas ablan abbas haka ya faɗa wa alai shafi aka wannan imami shafi yake can da farko yace uhutu lifa an samu bambancin fahimta fi tafsirin hadhihi al-ayati a gaba da fassara wannan aya wasu daga cikin mujtahidai suka ce banda wannan mujtahidan guda hudu banda Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad ibn Hanbali wannan ayar ta gama a kome duk wani abu da ba a bace sunan Allah ba a kansa ba daidai bane a ce sashin malamai ko suka ce a wannan ayar an keɓance ta ne da dabbar da aka yanka ko abin da aka yanka wanda ya bari bismillah da gangan ko da mantuwa ba za a ci abin da ya yanka ba wasu ko suka ce inda gangan ne ya bari wannan ba a ci ba idan ko ya bari bismillah yayin yanka da mantuwa ko dai ya gajiya au ajizan ko dan ya gajiya ka harasin kamar bai bantaka ukilat sai a ci abin da ya yanka akan wannan imam malik da abu hanifa suke wasu ka ce yin tin bismillah sunna ce yin bismillah yayin yanka sunna ce ba wajibi ba idan musulmin da zai yanka ya bar yin bismillah da gangan ko da mantuwa za a ci abin da ya yanka ko da da gangan ne ya bari akan wannan imami shafi'i yake masabar shafi'awa shine cewa musulmi za a ci yankansa ko da bai bismillah ba kuma ko da da gangan ya bar bismillah amma imam ahmad shi an kaɓar ruwaya biyu daga gare shi a ɗaya ruwayar ya dace da imam malik a cike ta biyun kuwa ya dace da imami shafi'i idan ka fahimci wannan inda za a ɗau ayar kenan shine abin da aka kira sunan wani Allah yayin yankawa kadai domin shine ake fassara fisko kangarewa da haka a cikin abin da zai zo a fadin ubangiji a fiskar nuhilla ligari lahibi wa amma hukumar mai tati amma hukuncin mushe to wannan an sani daga sauran wurare ba nan ba wa mai tafsirin mujalalidin suyudi ya dauki ayar bisa duk guda biyu wannan hanyoyi ne guda biyu hanyoyi ne guda biyu shi ya gwama ya kawo su shi ne wato shi da wajen imami shafi ko da gangan ne mai musulmi ya yanka bai bismillah ba to za a ci yanka amma wajen imam malik da imam abu hanifa musulmi ya yanka da gangan ya ƙi yin bismillah to wannan ba a ci ba idan ko da mantuwa ce to wannan bai haramta a ci ba dan musulmi ya yanka ya mance bai bismillah ba to wannan bai haramta a ci ba to wato wa fassira malam miskaisullahi an fassara abinda ba a musulmi Allah akan sabon ma fata da cewa abin da ya mutu auzu bi alasu garilla ko aka yanka masa wani suna Allah shine fassara da shi imami shafi'i ana wa taqaddamatil mas'alatu wannan mas'alar da an faɗe ta a baya an faɗe ta a baya to wa inna haƙiƙa haka a ce a yanka ayil akal min a ci daga dabbar da aka yanka ba tare da an ambaci sunan Allah ba an ambaci sunan wani Allah ne da fiskun kangara ne hurujun amma ya hullu fita ne daga abin da yake ya halatta wa inna shaɗi na haƙiƙa shaidanu la yuhuna suna yin waswasi wasu suna suna yin waswasi ila auliya'ihim zuwa majibintansu wanda suke kula da lamarinsu su ne alkufari kafirai liyu ja da lokun don su jayayya da ku don su jayayya da ku ai fita lilil mai tate a cikin halatta dabbar da ta mutu su ce ya za ku ce abinda allah ya kashe ba za ku ci ba amma abinda kuka kashe ku ce shi za ku ci ai abinda kuka yanka ko kuka kashe dabbar da ta mutu kuwa allah ne ya kashe ta wai na ɗatu muhu wallahi da za ku tsaya ku bi su fihi a cikin wannan jayayya da suke yi in na kula mushriku tabbas ku masu tare da wani ne da Allah sai ku zama kun tare da wani da Allah a shi yasa wato musulmi lalle ya kiyaya daga bin kafirai a duk wani tsare-tsare nasu la'anna man ahalla shay'a domin duk wanda ya halatta wani abu ma harama Allah daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta au harama shay'a ko ya haramta wani abu daga abin da Allah ya halatta to wannan ya zama mushriki domin ya tabbatar da wanda zai masa shari'a ba Allah ba ba makawa ko irin haka tararwa ne tarar da wani ne da Allah to wannan zalafi abi jahal a da za a karanta ta saka ne a cikin lamarin abi jahal wa gairihi da shi da waninsa aika umar ibn al-haddabi kamar sayyidina umar dan haddab aw hamzata ko ko sayyidina hamza aw ammar ibn yasir ko ammar ibn yasir aw nabi sallallahu alaihi wasallam ko cewa ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana a wannan aya sai dai koyaushe al-ibratu bi hususil lafzi an fi kama da yan abi umumul lafzi da umumul lafazi la bi hususis sababi ba da keɓancewar sababi ba shi yasa wannan misalin za a ce an kafa ne ga kafiri da musulmi sababin saukar wannan ayar akan cewa ta sauka ne akan abu jahal da hamzatu ammin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abu jahal ya wato jefi manzo sallallahu alaihi wasallam da tubura aka ba hamzatu da irin abin da abu jahal ya aikata hassan nan sanda aka ba shi labari shi sai da hamzatu dawowarsa kenan daga wajen farauta alhali akwai wani baka a hannunsa a sannan hamzatu bai imani ba hamzatu ya taho a fusace da aka faɗa masa cewa ga abin da abu jahal ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam har ya je ɗaukaka kan aba jahal ya haɗe na bugunsa da wannan bakan a waje ala abu jahal ya haɗu yana ƙasƙan da kai ga hamzatu cewa ya haƙura ya ƙyale shi yana ce rasa kai a baya ala ba ka ganin abin da wannan da kace eh, manzo ne da ya ce shi manzo ne ya zo da shi abin da ya dangana zuka hankulanmu zuwa cewa raunana ne cewa mu nan ba mu da cikakken hankali ya zagi gumakanmu ya saba da magabatanmu sai sai da na hamza ya ce da shi wa man asfau minkum aqulan waye ya fi ku raunin hankali akwai wanda ya fi ku kaskanci a hankali ku da kuke bauta wa duwar wotsu ba Allah ba ya ce na tabbatar ba na ce ce bauta masa sai Allah haka nan na tabbatar cewa adam Muhammadu manzon Allah ne sai Hamza ce musulunta a wannan rana sai ne sai wannan aya ta sauka awa man kana mu'minan awa man kana mu'mina fa haye awa man kana awa man kana mayyitan fa haye nahu waja'na lahu nuran yushi bi fi nasi kamar masalu fi zulmati laysa bi harijin minha to yanzu wanda da yake
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, Awa man kana mayyita yanzu wanda yake matacce, wanda yake matacce bil kufri da sababin rukunsa da kafirci, domin duk wanda yake ba bisa imani ba, to misalinsa misalin wanda yake matacce. fa'ahainahu muka raya shi bil huda da bashi shari'a ya dawo ya musulunta waje an lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bi fil nasi da yake kara da al'umma da shi yake shiga cikin nan ya shiga nan ya shiga nan ya tabassaru bil haqqa min ghairihi yake gano gaskiya da shi daga waninsa wahwal imani wanne ne wannan hasken shine imani shine haske na imani a kamar masalu to yanzu wannan wanda duk inda yake tafiya fili ne ke bayyana gare shi saboda yana tare da haske ya haske daga wajen ubangiji to shi za a kamanta shi masalu za'idatu masalu ɗin za'idi ne kam ai kamar tuni kaman huwa ai kaman huwa yanzu zai zama daidai da wanda yake fi zulumati yake cikin duhai wanda yake cikin duhu laysa bi kharijin minha da bayan da za a ya fito daga wannan duhun da yake ciki wa huwal kafiru shine kafiri la ba za su taba zama wa iri ɗaya ba kazalika irin yanda aka kawatawa aka kawatawa su wa'annan barin shari'a su kama bata koko yanda aka kawatawa mummunan imani kama zuyina lilmuminina al-imanu kama yadda aka kawata imani ga wanda suke mummunai to haka ma zuyina lil kafirin ma kanu amalu su kuma kafirai aka kawata musu kafircin da suke kafiri gani yake ai babban burga ma ya ƙara riko da kafircinsa lokacin da mumuni yake ganin ai ba abin riko da shi sai imani to kowanne dai akwai abin da Allah ya kawata a zuciyarsa abinda su aka kawata kafirai abinda suke aikatawa min al-kufri daga kafirci wal ma'asi da saban Allah wa kazalika wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin kafiran mujrimaha li yamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun wa kazalika mun gije ce kamar da Allah fusaka makkata a kabirahan kamar yadda muka sanya tangararrun makka su ne manya a makka aka sanya matsannatan makka su ne manya a makka haka ba ga annafi kulli karyati na kamira mujrimihin muka sanya manyan masu laifi a kowane gari suka zamo su ne manya kuma a gar ya zama wanda ya juya wa Allah baya amma kuma an ba shi matsayi a inda yake me yasa ake wannan liyam kurufiha don su ta kulle-kulle a ciki bisar da anil imani su ta kokari waya za su hana mutane karɓar imani a ya za su hana mutane karɓar imani wannan aya tana magana akan kafirai ne cewa a, wato wal ma'ana abinda ake nufi da wannan wa mislu ma ja'alna fi makkata kubara aha uzama ahal mujrimina kamar yadda muka sanya a makka ya zamo manyanta masu girma su ne kan gaba a wajen laifi ja'alna fi kulli qaryatin kubara aha uzama aha mujrimina muka sanya a kowace alƙarya kowace al'umma ya zamo manyan al'ummar maɗaukaka al'ummar su ne manyan kuma masu laifi wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cewa farko wanda za su yi imani da manzanni in Allah ya aiko manzanni to farko wanda za su yi imani da manzannin wanda ake ganin su raunana ne wanda ake ganin su ba komai komai ba ne ya sanya manyan masu jayayya da manzanni su ne masu inkari aka sanya manyan gari su ne kuma domin isar manzanni ya zamo da Allah ne Ubangijinsu a zahiri da baɗi duk wata aya da ta zo a cikin zargin kafirai tana jage zatta bisa masu sabon Allah daga mummune shi yasa wannan aya ko da yake an saukar da ita ne akan kafirai amma tana aiki ma akan mummune final mubashira domin wanda ke saduwa da zalunci da banna a kabiru kulli karshen su ne kan gaba a kowace alkarya wa madinatin da wani babban birni kamar huwa mushahadu yadda yake ake ganin sa a fili sai a taron manya suke kan gaba wajen ɗaura gindin a yi ɓanna shi yasa waninsu don ya yi ɓannan ai sai ya zama ma da dama tun daga wanda suke manya su ma sun tsaya sun ɗaura gindin cewa ɓannan za a yi muka sanya manyanta suka zama su ne masu laifi liyan kurufi ha don su ta ƙulle-ƙulle a garin bisar da anil imani ya za su yi su hana mutane su ba da gaskiya wa mayan kuruna duk kullakullan da suke ba wani abu suke ba illa bi amfusin suna kullakulla ne na halakar da kawunansu yadda kafirai suke ta kullakulle cewa sai sun ga bayan addinin Allah to a ƙarshe ba addinin Allah ne za su ga bayansa ba su ne za a ga bayansu su ne za a ga bayansu li'anna ba lahu alai domin ƙarshen kullakullan da suke yi su zai fadawa ba zai fada ga addini ba ba zai fada ga mabiya addini ba amma shuru ba san haka ba amma kuma abin abin shi ne ba su gane haka ba da sun gane ai da sun daina abin da suke yi to
الله أعلم حيث يجعل رسالاته فيصيب الذين أجروا صلاة عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون وإذا جاءتهم آية idan aya ta zo mutanen makka ai ahala makkata hom din lamirin mutanen makka ne lokacin da aya ta zo wa mutanen makka ala sirkin nabi sallallahu alaihi wasallama da take tabbatar da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kalu sai su ce lan numina wai su dinnan ba za su imani ba bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta nuta sai an zo musu an kawo musu musulma uce rasulullah irin abin da aka ba sauran manzannin Allah cewa su dinnan dole Allah ya aiko su in yana so su ba da gaskiya da shi ko su ba da gaskiya da manzannin da ya aiko sai an ba su irin abin da aka ba manzannin yana risalati na ga manzanci wal wahayi ilaina da cewa ayo aike gare su li'anna aktsaru malan wa akbaru sunnan domin wai su a fahimtar su ai sun fi yawan dukiya fiye da wanda aka aiko shi a matsayin annabi ko manzo gare su kuma sun fi shi yawan shekaru a sun fi shi yawan shekaru qala ta'ala wato ita wannan ayan nazala ta sauka ne fil walid ibn al-mughirati a game da lamarin walid dan mughira har su qala annabi inda ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam lau kan tunubu wato haƙan da a ce annabta abu ne da yake gaskiya ai da ni za a ba ba kai ba yake faɗa cewa ai na fi ka cancantar a ce ni ne annabi in ji shi walidun mugera domin na fi ka shekaru kuma na fi ka yawan dukiya wasu ka ce a aya ta sauka ne a cikin lamarin abi jihar inda abu jihar yake cewa mun matsatsi banu abdumanafin a wajen ɗaukaka ka fara sai har muka zamo da mu da su kamar dawakai ne guda biyu na tsere a sannan ne kuma wai za su zo da wani abu daban da za su tabbatar sun tsere mana da haka su ce wai abin da yake akwai wai annabi ya fito daga gare su wanda ake yi aike gare shi a suka ce wallahi ba za su ba da gaskiya da manzan Allah ba wai ba za su bi shi ba har abada illa an ya ce na wahayun kama ya ce sai fa idan mu ma Allah yi mana wahayi irin yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi a shine aka ce ina ai ba za a ba za a ba su ba Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalati Allah ne masani ina ya dace ya sanya wa manzancinsa Allah subhanahu wata'ala shi ya san wanda ya cancanta a bashi manzan manzanci ba ana ba ɗan adam ba ne don yawan ibada ko tsayawan dagewa a zarar baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yanda mai jawhar tauhid yake faɗa ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الفرع على أقبى بل ذاك فرل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنة annabta ba aiki ake a same ta ba manzanci ba aiki ake a same shi ba kawai zarar nufin Allah ne wanda Allah ya nufa ya zama manzo shi kenan sai a bashi ba wai don yayi wani aiki ba ko Allah ya nufa ya zama annabi sai a bashi annabta ba wai sai ya yi aiki ba to allah shi ne masanin ina yake ajiye manzancinsa bil jam'i wata ƙira'ar risalati wal ifrad wata ƙira'a ko risalata wa haisu haisu ɗin maf'ulun bihi maf'ulun bihi ne li fi'il ga wani fi'il da ya alam da alamu a farin tafdil nan shirar akai kamar an ce ya alamu ya alamul mawri as-salih ya san wurin da ya dace na ajiye manzancin nan ko ajiye annabtar ya san ina ne ya dace a luwar iha ga ajiye ta fihi a ciki fayar ra'uha shi kenan sai ajiye manzancin ko annabcin a wajen wa ha'ulai su wannan kafirai na makka da suke irin wannan maganganu laisu ahalan laha ba su cancanci a ce an ba su manzanci ko annabta ba sai sibir lazina ajira mu sagarun indalla da sannu ƙasƙanci zai samu wanda suka yi laifi a wajen Allah me laifin nasu bi kaulihim zalika da suke faɗar wannan maganar cewa lan numina hatta nuta misla ma utiya rasulullah ƙasƙanci zai same su inda Allah gurin Allah wa azabin shadidu da azaba mai tsanani bima kanu yamkurun saboda kullakullan da suke na sai sun ga bayan addinin Allah sai sun ga bayan manzon na Allah wanda ya kawo musu sakon Allah ai bisa ba kare ai da sababin kullakullan su da suke yi faman yuridillah فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يريد الله أن يهديه وأن الله ينفي شدة شيءh ishirasar da hulil islam sai ya wata zuciyarsa ga karɓar musulunci ilam ta sani an Allah subhanahu wata'ala cewa bangi subhanahu wata'ala ya sanya halittarsa tun fil azal gida biyu akwai ɓangaren taɓaɓɓu akwai ɓangaren masu azurta ya sanya alamatan mafuli na ja'ala ko ya sanya alama ga kowace al'umma da take shirarwa a kai wato alamar arzikin shine a ji zuciya ta yalwata ta ga karɓar musulunci da karɓarsa karɓarsa abin da yake zuwa gare shi na daga haskeke da hukunce-hukunce alamar ko cewa wannan taɓaɓɓe ne shine zuciyarsa ta yi kunci a wato da rashin karɓarsa ga wannan daren ya sunaha ubangiji ya sanya gida ga kowane ɓangare a lahira da za su zauna su masu arzikin akwai gidan da Allah ya ware musu aljanna su kuma taɓaɓɓun akwai gidan da Allah ya ware musu wuta shi ne ya ce mabuta arzurta suna da aljanna da ni'imar su ko taɓaɓɓu abinda za su yi fama da shi wuta da azabar wuta saboda abinda ya zo a hadisi ubangiji ya halitta halitta ya ce wa'annan na aljanna ne ban damu ba ya halitta wata halittar ya ce wannan na wuta ne ban damu ba Ubangiji Subhanahu wata'ala ya faɗa alama kowace kowane ɓangare a wannan aya cewa su wanda suke mummunai ga alamarsu wanda suke kuma akasinsu su kuma ga tasu alama. Idan Allah ya azurta wa bawa yalwatuwar kirji yalwatuwar zuciya ga karɓar imani ya sauka da zuciyar bawa daɗin imani. to ya san cewa ubangiji ya girmama ni'ima gare shi ba ni'ima irin Allah ya tsara ma karɓar addinin nan kai imani a koyaushe birin da hata ta mai yazul ashiyawu abubba suna bambanta da kishiyoyinta to man ɗin ta faman yuridin lahu an ya hadiyahu suna ne na sharaɗi yurid ɗin kuwa shine fi'ilin sharaɗi waya shiraha ya shiraha din da zai zo ya shiraha sadrahu lil islam shine jawabin sharadin shine jawabin sharadin wanda duk Allah yake nufi ya shiryar da shi sai ya lota zuciyarsa ga karba addini bi an ya qazifu fi qalbihi nura ta fuskar cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya haske a zuciyarsa fa yusa lahu sai a yalwata masa wa yuqabbiluhu hasken nan ya ringa sumbantarsa kama ware da fi hadisi kamar yadda yake ya zo a hadisi kamar yadda yake ya zo a hadisi to wa mai yuridin lahu wanda Allah ko yake nufin an yurin lahu ya ɓadda shi ya alsadarhu sai Allah sanya kirjinsa rayyikan mai kunci a nan akwai kira a biyu akwai raikan ya alsadarhu raikan harajin akwai ko ƙira'ar rayyikan a harshen mai kunci shadidun riki mai tsananin kunci bi kasarar ra'i da kasarar ra wa fatiha ko kuma faraka da fata harajan harajan din wato ko dai a ce harijan ko kuma harajan harijan ko harajan in an karanta da fata to masdaru ya zamo masdari ne usifa bihi da aka kawo shi a matsayin sifa mubalagatan dan mubalaga ya zo sifar rayyikan din rayyikan din ka annama yas'adu fi sama kamar cewa yana hawa sama ne wa fi qira'ati wata qira'ar yusa'idu wa fihi ma idga'u ta'i yas'adu yas'adu wata qira'ar yas'adu كان ما يصعد في السماء وفيه ما إدغام التاء في الأصل في الثاني كو شيء daga kirawoyin nan guda biyu ta kunshi idgamin ta da take ta zo a asali ga sad ga sad an yi idgamin tar a cikin sadin yasa'adu asalin yatasa'adu ne yasa'adu asalin sa yatasa'adu fi wa fi uhra a wata kira ko bi sukuniha da sukunin sadin ka ana ma ya sa'adu ya sa'adu shi ya sa a nan ƙira'o'i guda uku ne waɗanda dukkaninsu sab'iye a dukkaninsu sab'iye to ka zalika alun risa ko ka zalika alun lahun risa to ka ana ma sa'adu fi sama kamar yana hawa a sama iza kullifal imana idan aka kallafa masa imani li shiddati alaihi dan imanin yana masa tsanani ba iya ba da gaskiya ba ba iya ba da gaskiya ai li ta'assuril imani alaihi saboda wayatar imani gare shi fa innal qalba biyadillah domin zuciya ta dan adam na ga ikon Allah Allah dai ke juya zuciya ta dan adam yuskinu fihi ayyal amrayn sha'a yana saukarwa a cikin zuciya kowanne daga lamuran guda biyu ya nufa ko dai shiriyar ko bata wanda Allah ya nufe shi da shiriya sai a saukarwa da zuciyarsa shiriya a saukan masa da alamomin da kullun zuciyar za ta ƙara karɓar shiriya wanda kuma Allah ya nufe shi da cewa taɓaɓɓe ne shi kenan shi kullun zuciyarsa sai ta zamo da ta ji gaskiya ba abin da take ƙi irin wannan sai zama babban abin da take ƙi shine gaskiya walaisa mamluka lissabi ita zuciya ba mai zuciya bane ya mallake ta tunda yake haka ne bai dace ba ɗan adam ya ce zai saki jiki zai amince saboda yana ganin aishi dinnan mumini ne cewa yana tare da san Allah wato da zuciya da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zai sa mummuni a koyaushe duk abin da yake yana jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa ga imanin a zuciyarsa ga san Allah ga san manzo amma dai duk da haka yana tunanin ya ko za a yi haka din za ta dore ko ko ba zai dore ba tunda an faɗa so da yawa wanda zai rayu tsawon rayuwarsa yana ayyuka na kirki sai ya rage ɗan kaɗan a tafi sai kuma abinda Allah ya kaddara a kansa cewa shi ba na kirkin ba ne ya dawo ya ringa ayyuka munana har ya mutu yana ayyuka munana ya koma ga wuta a ƙarshe to shi daga nan ne Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu neman shirya a koyaushe shi yasa duk sallah sai musulmi ya karanta ihdinas siratal mustaqim saboda shiriyar nan ita ce muhimmiyar abu ita ce bambanci tsakanin ni'ima madawwamiya da azaba madawwamiya wanda ya gamu da shiriyar Allah ya gamu da ni'ima madawwamiya wanda bai gamu da shiriyar Allah ba ya gamu da azaba madawwamiya yanda ake faɗa ne afa man haƙa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqizu man finna wanda tun farko Allah ya rubuta cewa wannan dan wuta ne shi to a tun yanzu ma kamar yana cikin wutan ne kamar yana cikin wutan ne to ya za a ka tsamo wanda yake cikin wuta to shi ne afa anta tunqizu man finna to tare da zamowar shiriyar tabbatacciya ce amma dai tare da haka koyaushe mumuni yake maimaita wannan ayar ihdinas siratal mustaqim Allah mu ba abin da muke roƙonka irin ka dora mu akan tafarki madaidaici kuma koyaushe mumuni yana cikin addu'o'insa cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah muna roƙonka kakka taɓar da zuka ka ɓatar da zukatanmu bayan ka ɗora mu akan shirya karanta ayar wa habla min da dunka rama innaka antal wahhab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya muqallibal qulubi ya ubangiji ya wanda yake jujjuye zukata da kuma ganne ina roƙonka ka tabbatar da zuciya ta bisa addininka bisa addinin da yake daje a wajenka wannan ne yasa masana Allah suke tsoro ba su samu nutsuwa ba don duban wani ilimi da suke da shi ko wani aiki saboda sun sani cewa zukata tana ga ikon Allah Allah yana juya ta diyan da ya nufa ba su amincewa sai sun ga an karɓi rawukansu bisa imani bari wasu ma cewa suka yi aiko a nan ma dai ba a samu aminci ba sai sun ga sun shiga aljanna inda aka ruwaito daga sayyidina umar allah ƙara yadda gare shi ya ce da a ce kafarsa ɗaya na aljanna kafarsa ɗaya na waje bai riga gaba shiga aljanna sarai ba to har sannan shi gaskiya yana cikin tsoro saboda Allah dai ya faɗa cewa wanda aka riga aka sashi a aljanna bayan da za a iya fito daga aljanna amma ba a faɗi cewa mai kafa ɗaya a ciki kafa ɗaya a waje ba za a fito da shi ba ɗan shi yasa ashe kenan kafin a saki jiki an kai a bari duk kafafun biyan su shiga aljanna an shi yasa masana Allah suke ta faɗa wannan wala wala tarayan fil aridu naka muminan wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri fa inna hitamal amri anka mugayyabu wa man kana za sirrin ya hafu min almakari a tsawon rayuwarka kada ka taba duba ka ga cewa wai akwai wani mummuni da yake ƙasa da kai ka ɗauka duk wani mummuni ma sama yake da kai kai ba ma mummuni ba har kafiri kafiri ma kafirci kan ba daidai yake da imani ba amma inda lamarin yake kai ka tabbatar za ka koma ga Allah kana kan imani ko kode mutum nawa ne sai sun zo dab da fitar rai Allah ya zare imani daga gare su su mutu ba imani ba ka shayin kai ma ta yi ka zamo daga irin wannan ba ka shayin cewa ta yi ka zamo daga irin wannan shi yasa ashe ko da kafire kakka ɗauka lalle kafi shi ka bari tukuna ka ga da aka kai ka kabari shine hatta tu gayyaba fil kabari fa inna hitamal amri an kamu gayyaba nan karshen labari abun boyewa ne daga gare ka wa man kana zasirin duk wanda yake yana da wani asiri daga wajen Allah ya hafu min al makari yana jin tsoro daga makarun lahi daga makarun lahi to sai dai walakin din da lakin ce sha'anu sai ya ci gaba da zama a mubtadansa ko ولا يهول حكمه متى دهل لكن على جملته وهل وبل ولكن سيد شأن الكريم شأن wanda yake mai karanci cewa wanda Allah ya cika masa ni'imar imani ba zai zare ta ba daga gare shi domin shi alkawari ne daga gare shi Allah ko baya saba alkawarinsa wa'ada Allah la yulifu Allahu al-mi'ad wa'ada Allah la yulifu Allahu wa'ada walakinna ma kasan nas to wanda Allah yake nufin ya ɓadda shi ko sai sai ya zuciyarsa ta zamo mai kunci a raikan bitafifi ko raikan ko rayyakan shine bitashdidi harajar wanda yake mai tsananin kunci kai ka ce yana hawa sama ne haka Allah yake sanya azaba ko ko yake san yake dora shaidan alal ladzina la yu'minu ussa wanda ba su yi imani ba wa hadha wa hadha allazi anta alayhi ya muhammad wannan abin da kake kansa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratu rabbik tsari ne na ubangijinka mustaqima gashi nan fetal a fili a daidai la waje fihi ba karkata a ciki wa nasbuhu nasabtan mustaqiman alal hali musa hali ne al muakkidati wadda ta karfafa lil jumlati ga jumlar siratu rabbika wal amilu fiha ma'anal isharar haza ɗin shi ya nasabci halin ma'anar ishara da suke cikin haza ya sa nan inda amilin hali yake ya ƙunshi ma'anar fi'ili amma bai ƙunshi haruffan fi'ili ba irinsa ne malaman nawa suke cewa ba yadda za a yi a gabatar da halin wa amilu rumina ma'anar fi'ili la hurufahu mu'akharan lan ya amala to kad fassala layati hakika mun bayanin ayoyi ubangiji ya ce hakika mun yi bayanin ayoyi liqaumin yazakkaruna ga mutanen da in an gargade su za su karbi gargaduwa a fi idgamu ta'ifil asli fi zali ya tazakkaruna ne da aka mai aka idgamun tar a cikin zalin ayyata izuna ai wanda suke gargaduwa a wahu so bai zikiri an keɓance su da ambato li'annahu humul mutafi'una domin su ne za su amfana da bayanin da ake musu su ne za su amfana da bayanin da ake musu ayin mu'tamiruna bi amrihi ai masu bin umarnin Allah ko masu bin umarnin qur'ani almuntahuna bi nahyi wanda suke hannuwa da hannun qur'ani hum salihuna sune bayan Allah madagarta almuttaquna masu tsoron Allah wato da dan saura kadan fa maqal qur'ani wanzo qur'ani a ce qur'ani yana nan har yau dalilu dalili ne bisa cewa har yanzu akwai jama'a wanda suke diga kan diga digan annabi sallallahu alaihi wasallam ana suke kan tsarin annabi sanda ya zamo gaba ɗaya halitta an saki tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda za a waye gari sai a waye gari Allah ya dauke Qur'ani sai a waye gari Allah ya dauke Qur'ani saboda wannan ayar da ayar da za ta zo nan kuma nan gaba Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha ba a istina da magana masu cewa udimatin salu wai an rasa bayan Allah managarta ta yi mai faɗa irin wannan magana ya ce ana lam'ar adamin wai shi bai ga wani a cikinsu ba to ai bai isa ya gan su ɗin ba ne yadda ake faɗa ne auliya ullahi a ra'isu wala yaral a ra'isal mujrimuna ai waliyan Allah kamar amare ne ba yaushe za a kyale amare masu laifi su gansu a yanzu na lalacewar lamari ne ya sa amarya a ganta a fili ko a ce za a yi rawa da ita ko abu dacen ai amare da suke amare ai ɓoye su ake ko ɓoye su ake yi ba kowa yake ganin su ba fagar kalam na da'illa kamar domin imna da'illa ya ce waliyan allah a ra'isu ma'amare ne a muhaddara wanda suke abin sawa kayan amarci abin sawa a ɗakin amarci masu laifi ko ai ba sa ganin amare ba za su ga amare ba yaushe za a bar mutumin kawai ya shiga ɗakin amarya ina to lahum لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون lahum darus salam gidan aminci ya tabbata gare su ai salamati ai kubuta daga duk abin ki ina ce wahiyar jannatu ita ce aljanna a yanda ibn abdulsalam izuddin ibn abdulsalam yake faɗa duk wani abu na duniya dukkansa sai ka zama a cuɗanya yake da rashin kyau hakanan kuma duk lalacewar abu na duniya to sai an samu wani nau'i na kyau a ciki amma ita lahira ita ce ake samun kyan tsantsa za a sami kyan tsantsa ba wani abu na aibi ya sa yana daga aibobin duniya abinci wanda yake ya fi kowanne kyau amma ana cinsa zuwa wani lokaci kaɗan a ciki ya koma kuma wani abu daban ya koma wani abu daban wanda da a ce zai fito kuma a sannan kyamarsa ake haka duk wannan yana daga cikin laifin duniya amma a lahira fa aljanna ina ba wani abin da mutum zai ci a ce ya bata masa ciki ba ma abin da yake fitowa daga cikin balle har a ce ai wannan abu da da ake ganin kyakkyawa ne gashi ya koma ya zama mummuna shi yasa shi aljanna daru salami ai salamatu min kulli afat gidan kubuta daga duk wani aibi a lahira nan ne ake ganin abu mai kyau gaba daya kyan ne ba ba abin ki a ciki ko ake ganin abu banna gaba ɗayan saɓannan ne ba gyaruwa a ciki aljanna ba wani abu a cikinta ba kubuta ba daga baki ɗayan aibobi kamar yadda wuta ba hoto a cikinta ko ɗaya ba hoto a cikin wuta ko ɗaya sukan wannan gidan kubuta ya tabbata gare su aljanna a wajen ubangiji ba a wajen wani ba balle ko a ce zai musu wani ɗungushe ko abin da ya kama da haka abin aka ce yana hannun mahaluki to ba lalle ya kai ba inda abu zai zama a ce a hannun mahaluki za a sa shi to ba lalle ya kai ba amma a'a wannan aka ce wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa huwa waliyuhum ubangiji shine bajibincin lamarin su bima kanu ya amalu saboda irin ayyuka da suka yi na kirki wato da yace ai salama min jami'il mahawifi daga baki ɗayan abin da ake tsoro da abin ƙe domin amince cikakke yana samuwa ga mummune da shiga aljanna sun amince cewa ba wani abin ƙi da zai taɓa su har mutuwa tayu ya zama abin da ake nufi da salamu ɗin gaisuwa wadda za ta zo gare su daga wajen Allah da kuma wajen mala'iku. Ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce, tayyatun fiya salam. A wani wajen kuma Ubangiji ya ce, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum. A wani wajen Ubangiji ya ce, ‘yan aljanna ba sa jin yasasshiyar magana ko magana da za ta jawo a ce an yi laifi a cikin aljanna abinda kawai suke ji gaisuwa salamun alaikum salamun alaikum assalamu alaikum to wayo mana shuruhum a wahu waliyun ba ka nuna wayo mana shuruhum jami'a ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مصروف خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
سؤال شنديتي دار السلام wato daru salami din wato wadda take a kiyayewa daga dukkan aibi aibin jami'il maha daga baki ɗayan abin tsoro ko ko an yi shi ko wahiyar jannatu ita ce aljanna a share bi zalika yayi nuni da wannan ila annal murada zuwa cewa abin da ake nufi bi daru salami da daru salami ma ya ummu baqiyal jinani abin da ya hada da sauran aljanna duk wani bangare na aljanna a nan ya shiga cikin daru salami walaisa almuradu hususar daril musammati bi daru salami ba wai ana nufin iyaka aljannar da ake kira daru salami ba daru salami suna ne ga duk wani ko'ina na aljanna amma kuma akwai daru salami wanda suna ne na wani bangare na aljanna to anan da aka ce darus salami ana nufin baki ɗayan aljanna ba wai ana nufin iyaka gurin da ake kira darus salami ba a'a a wajen ubangiji wato al'indiyatu inda indiyatu sharafi indiya ce ta ɗaukaka bi abin ana ana haman su batu lillahi ana nufin abadan ganawa ce ga Allah hasata shi kaɗai wale salihadin fi hamin natun ba wanda ya sai ce zai musu gori akai Allah ne ya ba su ko ku abin da ake nufi cewa wanda ya shiga aljanna zai zama a cikin halarar ubangiji ba a ganin komai in ba Allah ba ba kuma a tsare shi da ni'ima aljanna daga ubangiji bari duk sanda ya ƙara ni'imar aljanna sai ya ƙara kusaci daga Allah sai tsare-tsare su gushe daga zuciyarsa saɓanin rayuwa ta duniya lokacin da ɗan adam ya shagalta da wani abu daga adan duniya sai ya zama ya yi nisa da Allah ya yi nesa da Allah duk sanda mai da hankali ya ƙaru ga ɗan adam a duniya sai ya zama ya ƙara nisa ne daga Allah ba wanda yake kubuta daga wannan tsari na duniya sai fa wanda ya tsaye yaƙi da zuciyarsa ya fita daga bin son zuciya ya fita daga bin son zuciya to wayo mana shuru tana ranar da za mu tashe su min nuni wata kira an na hashuruhum wani ya'i wata kira kuma ya hashuruhum ayillahu halqa ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tashe halitta ai jami alhayawanati ai baki ɗaya masu rai uqala'a wa gairahu daidai wayanda suke masu hankali ko waninsu zai tashe su gaba ɗaya wa yuqalu lahum za a ce da su ya ma'sharal jinn ya ku jama'ar aljanu ya ku jama'ar aljanu kadistan sartu milalin kun yawaita daga ɓadda mutane kun ɓadda mutane dewa a wasu ku suke bauta wasu komi danganawa suke gare ku ko yaushe ai aljani ne ai kaza ai kaza wa qala awliya'u majibintan lamuran su allazina dawo wanda suke bin su minalin daga mutane sai su ce a sannan rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'aruna bi ba'al sashen su ya ji sashen mu ya ji daɗi da sashe in tafalin su su mutanen sun amfana bi tazinil jinni lahum shahawati da yadda aljanu suka kawata sha'awace sha'awace gare su a waljinnu su kuma aljanun sun amfana bi da'atilin silahu da biyayya da mutane suka yi musu wani sai ka tarar yadda yake tsoron aljani ba tsoron Allah baya tsoron Allah shi yasa in an ce wakacin aljanu ne ko abin da ya kama da haka tsoro ma ke amma dan an ce a'a Allah ko yaushe yana nan a ko ina yana nan to wannan baya ba shi tsoro baya hana ya aikata abin da ba daidai ba abin da yake ba daidai ba a wajen Allah amma da an ce ai aljanu sun fito ko ka su fito aljanu ne to ya shiga taitayi kenan kai ya taba su su taba shi kaga kenan su ma aljanu sun ji daɗi da irin wannan biyayya da mutane suke musu wa balagana ajalana mun kai ƙarshen matsayinmu allazi ajjalta lana wanda ka ɗeba mana o yawmul qiyamati hinda alqiyama wannan magana ta fito daga bakin mutanen da ke bin aljanu a rayuwarsu ta duniya magana da za ta fito a ranar lahira daga bakin irin wannan mutanen wato ta suru nadama ce minhum daga gare su suna da damar bin aljanun da suka yi alhali aljanun ba za su iya wadatar musu da kome ba me yasa suka ba aljanu a maimakon su ba Allah ƙala ta'ala lau ubangi tabaraka ta'ala zai ce da su lisanil mala'ikati bisa harshen mala'iku annaru maswakum ai wannan hanzarin da ka kawo ba wanda za a yi aiki da shi bane mako mako dai wuta ma'awakum ita ce matattara ku khalidina fiha halin kasancewa ku masu dawwama a ciki abin masu dawwama ne a ciki wato can da ya ce in tafi al'insu bita zini jini lahum shawat ai lati tanawwa'at fi hal'insu ai irin sha'awace-sha'awace da mutane suka nuna ƙwarewa a cikinta min sirin kamar tsafi ko bokanci ko da'awacewa mutum ya da'awacewa shi Allah ne ko mutum ya ce shi annabi ne da sauran addinai daban-daban da kulce-kulce wanda ba daidai ba yana daga irin wannan yadda da can mutum ya kasance a zamanin jahiliya idan yana cikin tafiya kafra ya sauka a ƙasa wadda take fako sai ya ringa jin tsoron wai kan aljanu su zo su taɓa shi sai ya ringa cewa ina neman tsari da shugaban wannan waje daga sharrin wawaye mutanensa wato yana neman tsari da sarkin aljanun wajen daga abin da sauran aljanun ta yi su masa cewa shi sarkin ya kare shi a maimakon ya nemi tsari da Allah a sai ya koma neman tsari da aljanu ta yi fi juwalin ya kwana a cikin wato yarjejeniya da su aljanun a maimakon ya nemi tsari da Allah tabaraka wa ta'ala to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai faɗa musu bisa harshen mala'iku ita wuta ita ce makomako ma'awakum ita ce makomako hali na fiya halin kasance uku a ban kaddara dawwama ku ne a ciki illa ma sha Allah sai ko abinda Allah ya nufa min al'auqati daga waƙota allati yukhrajuna fiha wanda ake fidda yan wuta a ciki yushirbil hamimi dan shan ruwa wanda yake tafarfasashe wanda dan shan ruwa wanda yake tafasashe wasu kuma an hamiman faƙaɗa a am'a'ahu in sun nemi ruwa za a shayar da su ruwa mai tafasa wanda nan take zai ɗaiɗe da hanjinsu zai ɗaiɗe da hanjinsu amma a sannan za a sake da musu da hanjin don dai ƙarin azaba su ji gaba kuma da jin ƙishirwar da sun nemi cewa a kawo musu ruwa sai a kawo musu irin wannan ɗin to wanda yake tafasasshen fa'ina harija ko fa'ina harija shi wannan tafasasshe daga wajen wuta yake sai an bar cikin wuta sannan ake zuwa inda wannan tafasasshen ruwan na azaba yake kama kala kamar yadda a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yace summa inna marji'ahum la ila al-jahim sannan kuma hakika makomasu ga wuta ne ga wutar jahim ne yace tafiya al-mufassir fi zalika shaykhul jalal al-mahalliya mai tafsirin jalaluddin suyudi ya bi malamin sa shine jalal al-mahalli a wannan wajen fi tafsirin suratul safati yadda shi jalal al-mahalli ya kawo a fassarar suratul safati wanda ko wannan ya saba da zarin fada ubangiji tabaraka wa ta'ala yuriduna an yaharju minan nar suna son su fito daga wuta wa mahum bi harjina minha bayan da za a fita daga gareta shi yasa abin da yafi kyau anan a ce sai ko abin da Allah ya nufa daga wuta wanda za a cire su a ciki daga wuta zuwa zamhariri tsananin sanyi sai a cire su fayun kaluna za a cire su daga azabar wuta su shiga wani fili wanda yake kunshe da iskar nan mai tsananin sanyi ko wato sanyi mai tsanani wanda yake zai tsintsinka jiki ko zai illa ga jiki shi ne tsananin sanyi abinda zai yanyanke takin jikinsu daga sashi ina sai su ji sanyin ba daɗi azaba ce babba sai su ce a mai da su wutar a mai da su wutar kamar yadda aka ambata a hashiyoyin tafsirin bayrawi wa ibn abbas an kaɓi daga abdullahi ibn abbas annahu cewa wannan magana fi man alimallahu annahum yuminuna ana magana ne akan wa'anda Allah ya san cewa sai sun yi imani to su ne ake faɗar wannan illa ma sha Allahu a fama maɗin bi ma'ana ma'anata man illa man sha Allahu ne da za a ce sai aka kawo maɗin to a can da ya ce lishirul hamin ai wa huwa ma'u wani ruwa ne shadidul hararati mai tsananin zafi yau kaddul am'a da yake kace kace da hanji ya daddara hanji ya tsatsaga wannan ko yayin da za su nemi taimako daga sharrin wuta suna neman ruwa don ya sanya ya musu liyuban rida liyuban rida an hum tilkal hararata don ya sanya ya wannan zafin daga gare su wani tabaraka wata'ala ya ce in suka ce suna so a taimaka musu saboda kishirwa ta sha kansu to za a taimaka musu ne da ruwa wanda yake kamar kwado ya shuluju wanda yake safi sakunsu fata ta daga ta tayi wato sai leban sama ya koma har tsakiyarka leban ƙasa ko ya dawo ya sauko ƙasa har ya zama ya rufe kirjin mai leba Allah ya kiyaye mu wa inda mun abbasin to aina rabaka kimin ali ubangijinka wani ne a cikin duk abin da yake fi sunihi a cikin abin da yake ali masani ne da halittarsa ba wanda ya fita daga sanin Allah a cikin halitta gaba daya to ana mu da sai mu tashi wata zalika nuwar ne ba ala zalimi na ba ala Thank you.